wasu malamai suka ce kuma an cika da surar littafin taura ne da ƙarshen surar isra'il a cikin wannan sura ko ta ayar da ta sauka wanda mala'iku sun kai kamar dubu arba'in da suka rubu wannan ayar ita ce ayar da muke cewa wanda wa mutum bai bila da yin wani na mutum al'ayar da aka shi ba an zama daga jabir cewa manzara sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karanta ayoyi a cikin wannan sura da farko sura tulalani zuwa faɗin allah ta baraka wata ala wai al'umma ta tsibura Allah wani zai sanya mala'iku dubu arba'in su rubuta masa a za a rika rubuta masa ibadar mala'iku dubu arba'in ila yau da ya masa wannan sura ne sa da fa'idodi da yawa kuma kamar da muka da a lokacin da ta sauko an rubuta ta ne a cikin wannan dare sannan tana cikin magani idan mutum yana samun wasu wasi na shaidan yana karanta wannan sura ana abin da zai kore masa rasuwatun shi daga zuciyarsa saboda haka Allah ta baraka wa ta'ala ya ce duk wanda ya karanta wannan sura a ranar kiyama zai ci masa ka zo ka shiga cikin inuwa ta ranar da gaba ko cikin masu yin da inuwa ta sannan ka ci daga cikin ƴaƴan bishiyar da ba kore ko na baya wanda duk wanda ya shiga aljanna zai samu sannan ka sha ruwan da aka kausara sannan ka yi wanka da ruwan da ake kausara an tafi wa da rabu kai ba wa dalibin ubangiji ne wallahi halin wata sura ta fa'idoji da yawa kamar da kuma za mu tashi ne kan ayar da take cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana magana ne kan a inna ma tajibu lil nasi qulu la ilaha rasulullah ayat ne ko ba ila na fadin Allah subhanahu wa ta'ala إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يقربهم الله ثم إليه يرجعون الله تبارك وتعالى يجي إنما يستجيب الذين يسمعون في أكاد ودسك أمس كيرك سوس دراسي إيماني سوني وأنن الذين يسمعون ودسك سورانك سماع قبول وتفقول جيه إن فهمت وكما جيه نكرتا وسماع تفقول وإيتباري ko kuma suna ji suna fahimta sannan kuma suna lura su ne suke jin maganar ka suke gaban duk abin da ka zo da shi suke imani da shi ya rasu suke imani da kai ya rasu da Allah wal mauta amma ka ga waɗannan wanda suke su matattu ne ai al kufaru su ne kafirai shabahum bihim Allah ubangiji ya ya sifanta ko ya kamanta kafirai da matattu ne fi adadin sama'i a wajen rashin ji ma'ana idan mutum mace ce ne in kana kiransa ko kana masa magana bare su komai ba su ma kuma ya fasu wallahu ala wani da zai tare su fil akhirati alayra summa ilayhi turja'una summa ilayhi yurja'una sannan Allah wani zai dawo da su zuwa gare shi ma'ana yuradduna za a dawo da su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ko jazi bi a'malihim zai saka musu da dukkan ayyukan da suka yi ومن كان ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره ita wannan aya tana da maganganu da yawa kanta kamar yadda kullum malamai suke bari annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran mutane zuwa ga wannan addini zuwa ga musulunci zuwa ga imani zuwa ga insani amma babu wanda yake amsawa sama'a tafahumin wa itibari sai wanda suka kasance sura da yiwu amma wani mauta su zo kafirai allah bangizi ya sifanta su ko ya kamanta su da matattu domin shi macece in kafira shi ma baya ji to su ma ya ansu wallahu fil akhirat allah bangizi zai tada su a lahira su ma ilayhi yurja'una sannan za a dawo da su zuwa ga allah tabaraka wa ta'ala yuradduna fi jazihim bi amali za a dawo da su zuwa ga Allah ta baraka ta'ala sannan ya saka musu da ayyukansu kafar Allah ta baraka ta'ala da niyyahu annahu la yaqdiru an yasal kufar bi annahu mauta Allah baki ya ba da sallallahu alaihi wasallam labarin cewa wannan kafirin dai suke da matattu domin su ba sa ji domin da suna ji da sun yi imani da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma sun amsa masa kiran da ya kira su saboda haka ba sa ji ne yasa ba su amsa masa ba su zo su karbi abin da ya zo da shi na musulunci da tauhidi da imani saboda haka Allah bin miji ya kamanta su da matattu domin shi matacce shi ne wanda in kana kiransa baya ji kun masa magana ma baya ji amma yadda ji amma waɗanda suke sauraro suke jin magana su ne rayayyu Allah zai nasa mabuda sama a tafakumi wa kabuli wanda suke ji ji irin na fahimta ji irin na lura su ne suke amsa kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam don ya kira su bal mu'minu billahi ya kira su su imani da Allah tabaraka wa ta'ala amma su ne wannan matattu su ne kafirai la yastadikuna abada za a bara ba za su amsa kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam walakin rasulullahu in sha'a fi duniya Allah tabaraka wa ta'ala in ya ga dama ya tashe su a gidan duniyar nan aw fil akhirati ko kuma a gidan lahira sun mai tukuna ilayhi sannan kuma a sake dawo da su Allah ya miki ya saka musu da iya abin da suka aikata in ma khairan wa in ma sharra in su aikata aiki alkhairi su ga alkhairi in sun aikata akasin alkhairi ma su ga akasin alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala yana magana ne a wannan gurin wal kafiru ka annahu mayyitun shi ne mutum kafiri da yake da wajen ce fi kabrihi mafurun fi jismani idan mutum an kira shi zuwa ga addinin nan baya ji ko bai amsa ba sai ba shi da bambanci da mutumin da yake mace ke mace su kabarin sa baya jin magana kowa jazalun bila ruhi ha za wa yake duk cikin da yake gashi na amma babu ruhi to wannan ai mace ce wa jazalun idza kana min ruhi yakunu multilan haka nan idan kuma ya kasance ga jiki amma babu ruhi shi ma wannan jikin zai kasance mai wari ne wa yakunu bihi dam wa sadid abinda zai kasance cikin wannan jikin jini ne kawai da diwa zai kasance a cikin wannan jikin al-musulaha abinda ake bukata na maslaha shi ne an yi gudu ta haka al'ad idan dai aka ce mutum ya riga da ya mutu babu abinda ke cikinsa sai jini da diwa abinda ake bukata na maslaha kawai shi ne a dunne shi a cikin kasa kawai wanda saboda idan ka da zai yi ruwan bila azumin haka nan kuma jiki idan ya kasance ga jiki ga jiki ya kasance إذا كان فيه روح بالعقل أما يدعوني باش العقل ويكون صاحبه مجنونا shi kuma irin wannan mutumin zai kasance da ne yake da babu gaci ga jiki ga ruhi amma kuma babu hankali to abubuwa da zai dinka aikatawa abubuwa da na hukata zai dinka aikatawa idan ka lami da akali ya tsarau da sarukul madani idan ne kasance ga jiki akwai ruhi amma kuma babu hankali to duk abin da zai dinka yin tsarufin sa zai na tasarrufi ne irin da mahaukata wa idza kana fihi ruhun wa aqlun bila ma'rifatin yakunu al-aqlu ka annahu shay'un da'un la yantiqu bihi haka nan kuma idan mutum ya kasance a cikin sa akwai ruhi sannan a yanzu akwai hankali amma bila ma'rifatin amma kuma bai san Allah ba ko kuma babu tauhidi a tattare da shi to yakunu al-aqlu ka annahu shay'un da'un wannan mutumin zai kasance ga mutum ga ruhi amma kuma hankalinsa wani abu ne wanda ya bata la ya fito da bari amfani shi ba ko bari amfani da shi ba wai za ka da ne ba ya fasu idan ya kasance ga mutum ga ruhi ga hankali to ba haka kuwar hanyar da ya fito bi hayati wannan shi ne wanda rayuwarsa za ta amfani shi idan al-ma'rifatu ruhul ruhi in haka ne kuwa lalle ne ma'arifa ko tauhidi shine ruhin ruhi gabaki daya al-ma'rifatu ruhul haqqi ma'arifa shi ne ruhi mai hankali don mutum ga ruhi a cikinsa ga hankali ga ma'arifa su ya samu ruhun ruhu kenan wani abu ruhun ruhu shi kuma hankali shi ne ruhin ruhi ga baki daya wa ruhun jasadi shi kuma ruhin shi ne wanda ake sa wa jiki jiki ya dinka motsi ko ya dinka yin wani abu wanda ake bukata ne kenan Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu labarin Allah ta'ala insanu yin min dali da koshi a rasula da san da ya halitta annabi Adam alaihi salatu wassalam ya yi shi a wata halitta ne jama'a wata halitta ne sadarriya da aka kora masa rai ko wuri sai zama kalkar hassasa sai zama wata halitta ce mai motsi to daga nan Allah ubangiji in ya sa wannan jiki hankali bayan wuri to ya sake samun matsayin da biyu kenan saboda Allah ubangiji ya ce balo a ayatu bayyinatu fi sudurin ladina utul ilm وما يدل بآياتنا إلا الظالمون أو آيوي yana cewa wa ma yaqilwa illa al-alimun malamai da wanda suke da hankali ko kuma in wata aya ta ce wa ma yatazakkaru illa ulul albani babu masu tunani su gane ayoyin Allah sai mutane masu hankali to wanda ga ruhi a jikinsa sannan kuma ga hankali da su ake wannan magana daga Allah tabaraka wa ta'ala ya ce annabi Adam sannan ya sanya masa ruhi ga farko ya zama yana motsi daga ƙarshe ya sanya masa hankali kamar yadda hadisi nan na Abdullahi Mas'ud yake babu labari cewa حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق cewa inna Allah ta'ala wa anna Allah ta'ala yajma'u qalbuhu fi batni ummihi 40 yawman min fatar thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu min thumma yakunu mulqatan mithla dhalik thumma yukaffu fihi ruha wa yumaru bi arba'i kalimatin bi kadri rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id wallahi allazi la ilaha ghayruhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati تابع يكون بينه وبينها إلا ذراع فيزلف عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أهله ليعمل بعمل أهل النار فما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيزلف عليه كتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها Allah da bani wajen ya ci wannan hadisi mai tsayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin halittar da Adam ne gaba ɗaya cewa Allah da bani wajen yana tattara halittar da Adam ne a cikin cikin mahaifiyarsa a cikin arba'in guda uku zuwa ɓarɓar biyu ban umi ana tara halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa rufatan yana ɗigon mani kwana arba'in su mai kona alaƙatar misla zari sannan ya zama gudan jini kwatankwacin wannan sannan ya kuna mulgatan sannan ya zama tsoka misla zari arba'in arba'in guda uku shi ne kwana ɗari da shi ke Allah da ba ta wata ala sai a yi rabtar mutum iya kai rabtarsa sai a dora masa nama ko kuma sai a sa masa nama to sai kasance yanzu wai kuma bi arba'i kalimati sai wa mutum shi da kalmomi guda hudu ya kalmi riski a zo faru a su mai kofi da ruwa sai a hura masa rai abin da za a fara yi kenan ya hura masa rai wai kofi da ruwa wai kuma bi arba'i kalimati sai wa mutum shi da kalmomi guda hudu na farko bi kalmi riski har mutum arziki abin da zai samu ya zo duniya wa amali da aikinsa wa ajali da ajalinsa wa shakiyar hausayi ne cewa mutumin nan yin zo na aljanna ne ko yin zo ɗan wuta ne domin a shakiyu man shakiyar diban da ummi wa sahiluwa man sahi da diban da ummi Allah da baraka wata ala yana halittar mutum ne ya zamo da shi ɗan aljanna tun lokacin da yake cikin mahaifiyarsa haka nan idan zai zamo da shi ɗan wuta ba kuma cikin cikin mahaifiyarsa zai zamo da shi ɗan wuta Allah da baraka wata ala sai ya ce inna alaikum la ya'malu bi amali ahli al-jannati sani da yau kun aikata aiki ne aiki na aljanna hatta ma ya kuru baina huwa baina ahli al-jannati asai ya kasance yayi aikin ya kare babu abin da yake tsakanin sa da shiga aljanna sai tsakanin abin da yake kamar zira'i da hannun nan da kuke da shi zira'i shine daga nan zuwa nan shikenan bai zuwa da kitab sai zabi sai rigaya cewa dama shi wannan ba su ilu bane shi shakiyu sai ya aikata aiki ne aikin yan wuta sai ya mutu shiga wannan wuta ne wa inna alaikum la ya'malu bi amali ahli an-nar haka nan wani daga cikin ku sai ya aikata aiki ne aikin yan wuta hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa zira'u hal ya kasance tsakanin sa tsakanin wutar nan babu abin da ya rage sauran zira'i ma na ya mutu ne kawai shige ta facebook wa ne kitab alhali shi wannan asalilu ne Allah ubangiji ya sanya shi ne cikin mutane masu alƙin lafiya su sai littafinsa ya riga ya cewa duk wata aikin da ya yi ba shi bane yanzu ya zai wani aikin da zai shiga da shi a janna fara amal bi amali halin jannat sai ya aiki ne aiki a janna ko kula ko sai mutu shiga da a janna saboda haka alqur'ani kullu yana gaya mana cewa man yahdillahu fa huwa mutan wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mushira wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shirye da shi to babu wanda zai watsar da shi wanda kuma Allah ubangiji bai nuna masa hanya ba to wannan mutumin shi ba zai shirya ba to shi ne wannan magana ne ke nan ba da ya ci gaba da cewa wa in sha a yawon biruni wa ɗari wa mari mutum da yasa tibuna da jihar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ana da mara wata aya ya ga dama sai ya sa wa jikin nan ruhi ya sanya masa hankali ya sanya masa sanin allah to wannan zai amsa kira annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ni zuwa ga addini ya kira ni zuwa ga kaɗai ta Allah ya kira ni zuwa ga imani su zai ji wannan kiran zai amsa saboda haka wanda Allah kuma zai masa wannan baiwa bayan ya sa masa ruhi ya sa masa hankali ya sa masa kuma ma'arifa ba da tsarin Allah to shi ne wanda zai ji kira a wasu da sallallahu هذا البعض إن شاء الله إن الله بكثير كلام عزيزة شرك كلام عن الدنيا بلسان هذه الأرواح تعالى يقول لنا الروح تسكت جسم يبدا وقصص بلا إلى جسم إن الله شرف ما فتح في ذاته في عمله وقالوا نعم الله تبارك وتعالى يقول الشيوع وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون والآية ne na kafirai cewa lokacin da manzo ya zo musu suna so su masa wata tambaya tambayar da ake ce masu larabci ta amurci cewa tambaya ta soyayya sai suka tambaye shi wani abu bai ba su ansa ba yake wannan ba manzo bane wannan ba ne Allah ne haka suka saba yi dawa Allah tabaraka wataala kuma yana ba mu labari abubuwan da annabawa suka gaba da shi abubuwan da manzanni suka gaba da shi da irin kafirai da suka yi zamani da shi da irin abubuwan da aka gaya wa Nabi sallallahu alaihi wasallam wannan aya wa qalu faru wa kaza kafirai maka suka ce laula yanzila alaihi ayatu min rabbih idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi manzo ne to me yasa ba san zama masa wata aya ba ne ayoyin da Allah ya yi sun zama manzanni farko ba Allah ya jira ala rasuli ayatun min rabbi me yasa Allah ya yi sun zama masa wata aya ko da sun zama sauran manzanni ayoyi ba kan da ka ce lati sallada asali kamar irin a rakumin nan da annabi sani ya fito da mutanen sa daga cikin dutse dutse da ake cewa fa'ago dutsen da ba shi da komai suka ce muna son kai annabin Allah ne wannan dutsen yanzu da ya yi nishi idan ya yi nishi ya haifi rakuwa idan rakuwan ta fito ita ma take ta yi nishi ta haifi rakuwa in kai haka za mu imani da kai Allah wani yana ba mu labarin wa shamsu wa duha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghsha was samai wa ma banaha والأرض وما دهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فدبلها من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بأبواها cewa annabi salihu sallallahu alaihi wasallam ya aiki ne zuwa ga uwansa saboda wa ila samuda atahu saliha Allah bai yi yake zuwa ga samudawa sai suka masa jafa'i cewa shi ba annabin Allah bane lokaci annabin Allah ne to ga abin da suke so ya musu kada wasu mulki yawa irin ba sa shiga bayan ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala wannan dutsen yayi nishi ya fi da raguwa ta mace ita ma nan take ta yi nishi ta haifi raguwa ta mace sai suka ce a cikin shirin da annabi salihu ya ba su to su sani cewa wal ashirku yawmin ko tana da wata ranar da za su dinka shan ruwa kuma suna da ranar da za su dinka shan ruwa idan ta sha ruwa yau ta zaga dukkan gidajen wanda suke son gudawan wannan garin ta ba su nono kowa ya tafi ya abin da yake bukata ya sha aka yi haka amma ran da ta sha ruwa su ba za su sha ruwa ba suka ce to garin mu ne ruwan mu ne kawai annabi sai ka zo ka dinga sa mana doka wannan dokar ba dai ba sai suka aiki wani daga cikin su izin ba sa shiga shi ne mutum da ake ce masa a wani mutumin da suke ce masa kudaru sunan mutumin wani mutumi ne wanda ku aka cewa wajen sa dama kamar da malamai suke faɗi cewa idan mutumi shaƙi ne yana da wasu irin sifofi da ake gane shi da shi da suke aka guda ya dauki takobi ya je sassare ta ranar misali ya dace bai su suka ce na suka ce suka ce ba shi yin damu ne ka hali ba musamman wanda ya halakar da wannan taguwar ba to shi kenan ya tambaye su me ya faru suka ce abin da ya faru wannan raƙuman ta yi kuka guda uku sai ta zo ta samu wannan dutsen sai ya buɗe ko sai ya buɗe sai ta shiga to shi ne suke cewa an babu notisin kwana uku ranar kwanan farko fuskan guda ta yi ja kwana na biyu fuskan guda ta yi fatsi-fatsi kwana na uku fuskan guda ta yi baƙi irin shi ke an gama za su buɗe za ku halaka kenan to abinda suke so wani su ma in dai shi annabin allah ne shi manzo ne to ya kawo musu irin taguwar nan ta annabi salihu kuma kullum a jinsu za a yi suna yana gaya musu cewa lokacin da kuka nemi a kawo muku aya laula nuzila alayhi ayatun min rabbihi kun ta kawo muku aya idan an kawo aya ba ku imani ba halaka ne za su sauka gare ku halaka ce za su same ku saboda ku suna abin da suke bukata ke nan ko kuma a kawo musu irin asa asa asa musa annabi musa alaihi salatu wassalam ya zo da wata aya daga cikin ayoyin nasu akwai sanda sannan abin da yake yi da ita tana masa kowane irin abu ne kamar yadda aka tambaye shi cewa menene ma ma duka menene ka ya musa ma duka menene ka ya musa ƙari ya hasaya a tabbako ya wawushi ya alagani wani ya ma'ayar da musa me kake da wannan sandan da ya ce tana min ayyuka da yawa daga cikin ayyuka da take mini idan dabbobi na ina son su abinci duk girman bishiya idan da ke ta duk ganin cikin bishiyar zai zuwa dabbobi na su ci idan dabbobi na suka ci abinci suka koshi in na je guri na ɗauki sannan na wani daki gurin guri kawai sai ya bude sai duk dabbobi na su sha ruwa sannan idan dabbobi na suna da ciki idan na daki wani guri suka sha ruwa dukkan dabba da suke da ciki za ta haihu sai ce wani ya ja ma ayyuka suna min wasu ayyuka ma na daban sannan sannan nan tawa idan ina bukatar na kwanta in na kwantar da ita kawai sai na kwanta idan ina so in tafi na gaji ina auta tana tafi da ni inda nake so wani biya ma alim kusa ba lai ta sirri sun maganganu da yawa kan irin ayyukan da sannan annabi musa alaihi salatu wassalam take masa to sai mutanen makka ko ba wani makka suke cewa in kana da min Allah ne ya rasulullah ka kawo mana aya daga cikin ayoyin Allah ko irin taguwar annabi salihu ko kuma irin sannan annabi musa ko irin akwashin da na annabi isa annabi isa ma mutane su sun nemi a kawo musu aya ko a kawo musu abinci daga aljanna su ci sun gaji da su abincin duniya aka kawo musu suka ci daga ƙarshe suka yi wani abu abin da ake jin tsoron zai faru kenan suka yi wani abu na su da ne kuma ga da su to su abin da suke so kenan in dai kana ganin Allah ne ka kawo mana aya daga cikin ayoyin da annabawa suka zo da shi ko manzanni suka zo da ita ko na kasu sahihin ko kuma a samu sa ko ma idan su isa a yin sa ka zo mana da yawa yana ku ayatu min annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai maka sun nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo musu aya kamar yadda sauran annabawa ko manzanni suke zuwa da aya to fa babu juhani min zai dala ya kullu inna nabi sallallahu alaihi wasallam bai zo da mu'jiza wasu daga cikin mutane wanda suka wanda suka matsara suna cewa ayyukan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai zo da wata babbar mu'jiza irin ta annabi Musa ko irin ta annabi Salihu ko irin ta annabi Isa alaihi salam ai shi bai zo da wata mu'jiza ba alqur'ani ya tambaye shi da kafirai sun tambaye suka ce laula nuzila alaihi ayatu min rabbi halla me zai hana nuzila ala rasuli ayatu min rabbi me zai hana ne don kai manzo ne daga cikin manzannin Allah a saukarwar wata aya daga wajen Allah ta baraka wata ala kai ma ka zama da ita Allah ta baraka wata ala sai an samu da cewa walin da Allah qadiru ala ummi bil aya Allah ta baraka wata ala yana da iko da saukar muku da aya ba na hada inda wannan nabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu hanyar mu'jizatu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana musu kowace mu'jiza ba ko da guda daya to wannan tunani ne irin nasu malamin tafsiri suka ce lau karanta annana wace da hanyar mujizatin da kamarar qur'an mujizatan da dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna musu mujizozi irin wanda suka ce a nuna musu suka gani ba da alqur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to da ya ishe su mujiza domin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin qur'ani nan ya zo da mujizozi da yawa wasu malamai suka ce akwai mujizozi sun fi guda dubu biyu a cikin alqur'ani daga cikin mujizozin alqur'ani na farko ne shi ga alƙur'ani mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka masa da wannan alƙur'ani cikin tsawon shekara 23 ya yi shekara 13 a Makka surori suna sauka wasu malamai suka ce an saukar da surori kamar guda 83 a garin Makka da ya koyi Madina an sauke masa surori guda 31 lokacin da 31 da tamanin da uku zai baka sura ɗari da goma sha uku cikin wannan surorin allah ta baraka wata ala ya nuna musu mujizozi iri iri daga cikin mujizozin da ya nuna musu tunda sun ce su laraba garin makka ne allah ta baraka wata ala ya yi musu balarabin garin makka to to su ma su kawo wani abu da wanda yake kama da alƙur'ani Allah ubangiji ya musu ta hafi cewa tunda su ce su larabawa ne su kawo wani abu wanda yake kama da alƙur'ani ko da aya ɗaya alƙur'ani ya musu ta hafi da cewa alƙur'ani inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min al-shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى متى cewa Allah tabaraka wa ta'ala suka dauna Qur'ani ne gabaki da yaji mulatar wahayi da tsagalon mahfuz zuwa wani gurin da kace masa baitul izza a nan sama ta uku wasu malamai suka ce a nan gurin yake aka saukar da Qur'ani nan gabaki daya daga nan ake saukar da shi ala hasbi wa qa'i akan abubuwan da suke faruwa wata rana aya wata rana sura wata rana surori wata rana ayoyi wata rana babu aya wata rana babu sura daga wannan gurin abin da ya fara sauka a abin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aya ce cikin surat al-aya wadda take cewa bismillahir rahmanir rahim ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbuka lakal alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam wannan ayoyi guda biyar su ne ayoyin suka fara sauka a abin sallallahu alaihi wa sallam yana garin makka daga nan surori suka ci gaba da sauka surar da ta sauka ta karshe a garin makka wasu malamai suka ce surat al-ankabut wasu suka ce surat al-munafiqin wasu suka ce surat al-mu'minun surorin da suka sauka kenan na karshe a garin makka da aka dawo garin madina surat ta fara sauka ita ce surat al-baqara ita kuma surat al-baqara ta zo ne tana magana tana magana kan yahudawan garin madina garin madina gari ne da suka da yahudawa iri iri akwai ausu akwai kazarat akwai banu kainuka akwai banu nazir duk suna nan a nan garin madina yahudawa ne iri iri wanda su abun da ya za su garin madina wa kanu wa kamar sun suna da nazira kabaru da can idan kafare sun ce musu wani za a yi wani annabin allah kawo na ƙarshe suka ce ƙware kuwa ai abun da ya kawo wannan garin madina ba mun zo ne mu tarbe shi lokacin da ya zo wala ma ja a ma a rabu bihi kafaru bi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce musu shi annabi ne da suka kawo mutum shi to surorin da suka zama garin madina sura ta farko ita ce suratul baqara sura da ta sauka ta karshe a garin madina ita ce suratul mariya sannan malamin tafsiri ko sun yi tafaki ayar da ta sauka ta karshe a garin madina ita ce ayar da ake cewa wata kuma mutum da kuma fi ilallah wannan aya ita ce wanda ta sauka daga saukar da zuwa wajen na sallallahu alaihi wasallama wasu malamai sun ce satuttuka ne ko sun ce kwanaki ne ko sun ce watanni ne to wannan alqur'ani shi ne wanda yake hannu wanda dukkan abin da kake nema a cikin alƙur'ani za ka samu ko da yake wani lokaci wasu mutane suna cewa za mu yi shuhaya a gaba alƙur'ani ya ce ma faran na fi kitabin bishe babu abin da muka rage wadda ba mu kasu wani alƙur'ani wani mutumi sai ta alƙur'ani ya yi mantuwa ya ce maka alƙarya ce ya ce mutum alƙarya ce amma ya manta bai kawo babban gari ba aka ce masa wani gari ne ya ce wannan gari shine garin farisa ya ce alƙur'ani ba ya mutuwa alƙur'ani ya ce tsorikun darar fasikin da sannu zan nuna wani gari wanda ya kasance darar fasiki na kusala ko haka shi wuce wani gari ne wanda na fasike ba su da aiki kawai sai su ci abinci su sha ruwa kuma su tabbaci ya kawai ba su da aiki sai kasala to alƙur'ani ba mu abin da ba mu a ciki Allah ta baraka wa ta'ala ya sa mu zuri da Annabi sallallahu alaihi wasallam kaman guda dubu biyu a cikin wannan alƙur'ani malamai sun faɗe su filla filla mufassala wa mujmala a cikin littattafai iri iri a babu za mu faɗi wasu kaɗan ne daga ciki a babin waɗannan wanda suke tambaya ɗin annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah baraka wa ta'ala cikin wannan alqur'ani kafirai suna ce masa wa qala allazina kafaru laula unzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida wai to alqur'ani nan gaskiya ne me yasa ba san kwata shi juri gabaki ɗaya ba Allah tabaraka wa ta'ala ce kazalika limuzaffita bihi fu'adak mun yi haka ne domin zuciyar da ya rasulallah wa yattallahu tartilan muna ta maka shi ne jeri bayan jeri sura bayan sura aya bayan aya domin fakar kuma ce sarmin alqur'ani kowa ya karanta abin da ya saba a gare shi na alqur'ani ba kowa ne zai karanta alqur'ani tun daga suratul baqara har suratul nas kowa abin da ya samu ne kawai zai karanta sai da Allah ya ce wala ya tulaka bi masalin lillahi naka bil haqqi wa asanu tafsira saboda duk abin da kuka kawo maka cikin alƙur'ani mun zo maka shi ne da gaskiya ya rasu da وقرآنا فنقرأه لتقرأ- لتقرأه على الناس على مكس فنزلناه تنزيلا من قام قرأ القرآن فكان تعمد عليه شيء a lokacin da suke zama su ji abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi su ji akamin da suke zuwa Qur'ani su ji hukunce hukuncen su yi aiki da su shi wannan Qur'ani kamar da muke faɗi kullum yana da hukunce hukunce ne guda tara daga ciki hukunci na farko yana da abin da ake ce masa al'amu yana da abin da ake ce masa al'ayu yana da abin da ake ce masa al'halal yana da abin da ake ce masa al'haram yana da abin da ake ce masa al'udu guda biyar ke yana da abin da ake ce masa wa'adi yana da abin da ake ce masa wa'idi yana da abin da ake ce masa tafsir yana da abin da ake ce masa tanzir waɗannan hukunce-hukunce guda tara su ne za mu ci wani samun cikin alƙur'anin nan in mun samu mun karanta ko in mun ji malamai suna karantawa Allah ta bayar da ya ce alƙur'ani gabaki ɗaya kalla inna ma tazkiratu fa man sha'a zakara fi sufin mukarrama barku'atin mudahara bi aiki samara kilalin bara malaiku da suka kawo alƙur'ani suka zo da shi tun daga launin mafus suka kawo shi kanin shi a baitul izza daga nan kuma ake kawo a nasu lalai salama shi ala hafi lokai a bisa abubuwan da suke faruwa kuma yana rubar da su wannan qur'ani shi ne babban kusur a nasu lalai salama wanda qur'ani yana gaya mana cewa wa inna kullu tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanil arabiyyin mubin shi wannan qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ne ya sauko da shi daga wajensa amma wanda ya zo a tsakiyar wasila wanda yake kawo aika ko aikin na zara biyu lami shi ne mala'ika jibrilu yake kawo wannan qur'ani da ta kone min al-munzirin domin ka kasance kana gargaɗa da mutanen nan na garin makka da kuma duk wanda za su zo bayan su ila ayyar sallallahu alaihi wa sallam ya kai annabi karshen zamani ne gabaki daya shi wannan qur'ani an sauko da shi ne bilisanin arabiyyin mubin ya zo ne da harshe na larabci alƙur'ani ba ya zo ne da wani yare na daga yare ne na larabci saboda haka idan allah ubangiji ya saukar da alƙur'ani ya ce musu su kawo abu daga ciki ana musu ta hadisi da sun ce su larabawa ne to su kawo ko da aya ɗaya kullum zala ulumul kudusi bai rabbika bil haqqi min sabbita allazina amanu wa hudan wa bushril mu'minin cewa allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan alƙur'ani ya zo wasu da malaika da gudu saboda kan an buɗe alƙur'ani da faɗin alif lamim to alif din nan yana nuni ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala lamun din yana nuni ne zuwa ga ƙarshen sunan jibrilu shi kuma mimin din yana nuni ne zuwa ga farkon sunan sallallahu alaihi wasallam cewa Allah da ya saba da alƙur'ani daga wajen sa ne alƙur'ani yake da ba shi da jibrilu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cewa shi wannan alƙur'ani ya sauka ne ba tare da wani karkata ba wata aya yana cewa alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitaba wa lam yattakhiz walada qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana cewa godiya ta tabbata wa Allah da ya saka da wannan Qur'ani akan bawansa Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce masa audu yana daga cikin sunayen da ya so domin shi wa innahu lama qara abdullahi wannan sunan ya so shi abdullahi ne wa rasuluhu shi bawan Allah ne kuma manzon Allah wannan littafi wani misalla wani wajen Allah ubangiji bai sanya shi yana da gabata ba kayyiman ko kiyaman littafi ne wanda yake a tsaye ko ne keke an karanta da kiyaman an karanta da kayyiman duk malamin kirawoyi sun karanta da wannan kira alqur'ani ya zo ne domin ya gargadar da mutane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin yana yin mu'mini bishara sannan yana yin kuma kafirai gargadi in ba su bi shi ba za su kauta don alqur'ani yake a wata aya ko Allah wani yana cewa tabaraka allazi nazzala al-qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da al-qur'ani wanda ya kasance mai raba tsakanin ƙarya da gaskiya ne ya zo wajen waye ya zo da Nabi sallallahu alaihi wasallam liyakuna lil-'alamin nadhira ya kasance shi mai gargadi ne wa dukkan alam Nabi sallallahu alaihi wasallam shi rahmatul lil-'alamin ne kuma malamai sun ce kullu wasu wallahi shine alam kuma alamul malaikatu ne imma alamul insu ne imma alamul jinni ne imma kowane alam da yanzu sallallahu alaihi wasallam shi annabi ne zuwa ga wannan mutum Allah da baraka wata ala ya musu ta'addi da cewa tunda sun ce su larabawa ne suna da larabci wai kuntum bi rabbin mimma nazzala ala abdina fatu bi suratin bi misli tunda kun ce kuna kokon don sai abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to ku ba ku zo da daure wani abu ko da makwabtar Buhari ko da ba yawa misali suna rena ayoyin alkur'ani a cikin alkur'ani ayat da ta kowace gadar ta ita ce ayat da ake zama ta muhammata su kawo kwatankwacin ta ayat da ta kowace tsayi ita ce ayat wanda su bayan su bidai ko da yake na ma wani bature ya taɓa cewa abin da yana shiga musulunci addinin musulunci ba shi da kodin ya kace masa a kai ne ba ku sani ba addinin musulunci yana da kodin wai za su da ya ci bidai ne da ayat wani ta fi kowace ayat tsayi su ne su ne ko ayace guda daya saya da sayarwa ciniki ne Allah bai da yake fadin yanda yake fadin yanda za a yi domin a nuna maka addinin musulunci ma faran da din kitabin shi babu abin da baya ciki sai dai kawai in mutum ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani wanda bai sani ba ko bai tambaya Allah tabaraka wa ta'ala ya musu haji yace to shi kenan tunda sun ce su rawa ne to su kawo da wani makaranta Qur'ani ko da sura yanzu kan ko da sura su kawo sura ne su kawo in suka kasa sura to su kawo ashirin su wani mufta da yasin ko alƙur'ani ya ce musu su kawo koda surori guda goma tun da sun ce su larabawa ne sun iya larabci annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da alƙur'ani shi ba larabe ne su ma suna jin larabci sosai sun iya ba karatu sosai domin su ne mutumin da zai zauna ya yi baiti dubu yanzu da bai gari ba saboda tsabar larabci da fusa da balaga da komai da badi'i da bahari da abin da ake bukata ba larabe zai yi yanzu sun karanta wannan karatu su ma su kawo wani koda wannan makamacin wannan to suka kasa kawo sunonin alkur'ani su kawo da makamacin alkur'ani suka kasa su kawo hanyar suwanin suka kasa su kawo koda sura suka kasa aka ce to koda aya su kawo kai la tafalu wa la tafalu Allah ya kike su musu inda ba za ku iya kawo ba za ku iya kawo ba to suka kasa ne ga baki daya sai wasu su wanda suke cewa su suna so su gwada shi ne suke cewa bari su gwada su gwada har su kawo wani makamacin wannan irin shi musayyar kaza ya saukar da sura ya ce shi ma wani kundiri ile ya bisu hali misali a saukar da a sura ta ce a rantar da yin hada rabu da kaza ya fi alamin ɗaukai da hukun tsalle wa a tsarani da ya rabani tarmi bi da su mai siji kwada alam kasu ma sai ce ta an yi ma wa kan kundiri ile ya bisu ba Allah da baraka wata ala ta ɗarmi irin wannan sura zai ce tuntana ta wuce mana sai ce bai karanta musu nasu karatu sai ce alfilu wanti wa ma adire ka wanti ya ya yugo sai ce lahu zalamun wasi wa qurrumul ami inna hada ko inna fi inna hada inna hada fi tilkati rabbina la qalil ko inna hada fi kalbi rabbina la qalil wai shi ma ya karanta sura irin ta suratul fil kenan abin da yake cewa alfilu wanti ke giwa ke giwa ce wa ma adire ka wanti wa ya sanar da kai wane ne giwa ko wace ce giwa sai ce lahu zarabun wasiru yana da wani bindi yana da wani bindi dan karami wa qurrunun dami yana da wani qatun hanci gobe hanci inna hada fi khalqi rabbil alamin hada wannan dan karami ne daga cikin manyan manyan halittun Allah ko yake to shi kenan sura ta kai to haka nan ya zaki karanta masa wani sura ma ko ne suratul asr an ce masa wal asr aya uku ko ya yi aya biyar da su ko yan kana da masa wal asr illa lil insani alladhi yusir illa alladhina amanu wa amilu salihati illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr aya uku ko to shi ma zai kawo ita abin da zai ce sai ya ce alwawa ya wawa sai ce alwawa wa innaka innaka innaka uznanin wasada ko kuma ma an innaka wa ma anta illa uznanin wasada wa wa wa wasayruka hafrun wa naka shikenan shi ma ya aya muku yanzu aziya ba giwa tun an ce suratul fil yanzu kuma an fadi suratul asiri shi ma ya fara shi abin da yake cewa alwawaru ya hawa ya kai zo mu zo mu innama anta uznanin wasada kai ba komai bane sai kunnuwa doki kawai yanzu kake da shi wa haɓruka haɓrun wa sayruka haɓrun wa naɗa tafiya ka kawai tsalle ne da cancaka shi ke shi ma haɗari sura irin su sura ta asali yanzu a cikin an ji mala an ji mahali an ji baji ai ba ji komai ba to haka nan dai yake kokari yana kawo allah ba ni zai musu tun da ba za ku iya kawo ba to ku sallama kawai ku bi annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani dai shine mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam to zai kasance babu wani abin da mutum zai kawo ya fifici alƙur'ani ko ya gama da alƙur'ani na sun ce kun inna Allah qadirun ala an yunzila aya Allah tabaraka wa ta'ala yana da iko ya saukar muku da wannan aya da kuke faɗa cewa a saukar muku da ita walakin na sanar la ya'lamuna sai dai da yawa da yawan su ba su san cewa Allah ubangiji yana da iko ya kawo musu wannan aya din ba na'am وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا يطير بجناحيه إلا هو أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون
نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا هو منظر ما فرضنا في الكتاب من شيء ثم إلى لم يشروا Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da magana cewa walakin aktharuhum la ya'lamun da yawa mutanen garin Makka ba san cewa Allah bai yana da iko shi kan musu wannan ayoyi da suke nema din ba amma Allah tabaraka wa ta'ala yana jin tausayin su ne domin su Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka faɗi jiya ummatun muslimatun ne wa lakum ghafur al'umma ce ne yawan zunubi kuma Allah ubangiji ne yawan gafara in ya zama musu wani aya kamar yadda suka nema to take nan take nan take za a halakar da su kamar yadda suke cewa wai in kai annabin Allah ne me zai hana ka kawo mana wani abin da zai halakar da mu yanzu yanzu haka suke bari Allah ya bani kawai ta'ala ya ce a duk lokacin sun koyi sun kowa da azaba din yayi za su kuma da azaba lokacin sun kada azaba din yayi ba ai zuwa da Qur'ani yana cewa inna barsha rabbika la shadid Allah ubangiji yana kawo kawo mai karfi ko dangi mai karfi amma haka kuma abin da suka gani aka ce a musamman ya za ku fara ganin kaɗan in Allah ubangiji ya kai ku ya kuma za ku kada daga ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walau sha Allah la jama'u la jama'u ala huda da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama da ya tattara su da bakin su akan shari'a cewa shine bai rufe su da shari'a din ba cewa shaqiyu man shaqiyu fi banda ummi wa sa'idu man sa'idu fi banda ummi Allah ya kiji ne daga dama ba domin Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya halitta annabi Adam alaihi salatu wassalam ya kasa halitta ne guda biyu kamar yadda hadisin nan wanda yake cikin musnad ahmad wal abdurrahman bin qatada as-sulami ya rawaito cewa qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna allaha azza wa jalla khalaqa adam thumma akala al-khalqa min dhari wa qala haula'i fil jannati wa la ubali wa haula'i fil nari wa la ubali qala fa qala qailun ya rasulullah fa فعلى ماذا نفعل قال قال فعلى ماذا نعمل يا رسول الله قال على مواقع القدر الله سبحانه وتعالى يوجد الانسان النبي ادم عليه الصلاه والسلام هل تعالى الانسان به من الدار لم يكن شيئا مسؤولا الله تبارك وتعالى سيتي دوني دمكي لغباء النبي ادم سيتي هؤلاء في الجنة ولا مبارك وأن لا يسمى لها الجسم كما يقول في الجنة wa haulaye fi nari wa haubani wai ko na ce su ne musamman kawai domin shiga wuta to wani a cikin safai sai ya ce fa qala qailu wani sai ya ce ya rasulullah fa ala ma ta alama ya rasulullah ya take wanda muke da ayyuka mu je jihadi mu je sallah mu yi azumi mu yi zakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a qala alama wa ke kadar ma'ana za mu yi aiki ne akan abin da Allah ubangiji ya halice mu akai a wani hadisi yana cewa kullum ya suru limamu ne kaza Allah ubangiji ya sauke maka abin da ya halice ka saboda shi idan ya halice ka saboda shiga aljanna to in ka zo ba ka da aiki sai aiki yana aljanna kamar da kuma ina gaskiya da hadisin nan yanzu idan kuma an halice ka saboda wuta ne in ka zo ba ka aiki da za ka yi ta yi sai aiki ya shiga wuta a wancan hadisi wannan hadisin ne an ce tsara ƙa'irin wani ne ya faɗi wani hadisin ko wata riwaya ne ko wani da suke cewa sai da wani bayan suna da sallah da sallah da ya fito wani hadisi sai ya rasu lalla me yasa liman amal ya rasu lalla me yasa muke da aiki muke ba kan wahala Allah bai ji ya rasu aljanna ne sa su aljanna ya ji ce mutum da sa su aljanna sai mu zo na kan rubuta mu jira mu gani sai sallah ya ce imanu wa kullum mu yasuru ala wa ku ne kala ku yi aiki domin kowa an halice shi ne akan abin da kowa an halice shi ne akan abin da ka kaddara masa ne yake saboda shi to wannan kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa wannan kafirai in ake magana a kansu walau rujula a dole ba da umaru da za a ɗauke su a kai su lahira a tambaye su abinda za su bari za su ce wallahi na bina ba ku samu shirki a lahira ba su yi mana wannan magana wallahi Allah ba kiti ba mu kasance muna haɗa Allah da wani abu ba to a ranar ne a yau mana su wani akwai wa su kalli muna aiki wata shi da arjulu bi ma ka da su ko hannayensu da ƙafafuwansu su za su yi magana Allah ba kiti ce kun yi ƙarya a duniya a lahira ba za ku zo kuma ƙarya ne a kulle yin bakinsu a tambayi kafa a tambayi hannu a tambayi ido a tambayi kowane gaba na mutum ina da ina sun je ne da bai ta aikata a yau na tuma da kwayi kuskure mana a yanzu masu shekar tsiro hannaye za su yi magana kafafuwa za su shaida da ina da ina kace da bai ta aikata amma da suna a yayin masu kanta wallahi da bai ba ku da musu wallahi Allah ya gizi duk abin da aka nan ba daidai bane mu kan ba kasance mu shirkai ba ba an tambaye su a duniya me yasa suke bauta ba me yasa suke bauta kuma kai suka ce ma la abudu mu illa bi sarifuna ila Allah zulfa ai muna bauta musu ne da mun zo kusa da Allah wani kuma ka sai bauta amma su a yi tikarin su za su kusa da Allah ne amma kuma ka suke bauta Allah ba ko ta Allah ce da ya ga dama in sun je lahira din ma an nuna musu azaba ga gidan aljanna ga gidan wuta in an dawo su duniya walau rudu la hadu limanu wa wai an dawo su duniya ba abun da suka ga sai ne a cikin da dani domin Allah ba gizi ya riga ya ba su layin aiki kenan kamar yadda wannan hadisi ya faɗi لو شاء يوم القيامة وما فيه من الأجائب ورجعوا إلى الدنيا لرجعوا كفارا da za su dawo duniya sun riga sun je sun ga kiyama sun abubuwan mamaki sun ga abubuwan azaba to ko sun zo duniya da za su yi kowa kafirai ne idan al'ayatu la tubni an cewa in haka ne to ayan ba za ta wadatar musu da komai ba kenan Allahu ya ji man yasha wa yudillu man yasha Allah tabaraka wa ta'ala shine yake shirye da wanda ya so sannan in bai so in ba kuma za ta shirye ba سبقا بالعدل أن الله تبارك وتعالى أكد قبضته من البشر kamar yadda muka faɗi a wannan hadisin cewa Allah ubangiji tabaraka wata'ala ya ɗauki wani jamfi daga cikin halitta ya ce ha aula ila aljanna wayannan mutane za su shiga aljanna wa la ubad wa kana magana wa qala aula ila na wa la ubad cewa waɗannan jamfi kuma su za su kuma kana da tabbatin nuraniya ya dillah ya ya dillah duk wanda ya kasance yana cikin wannan jamfi na hasken Allah ubangiji shi ya da shi ومن كان في الأخرى لا يجدر هذا الميادين in kuma yana cikin wasu dangi babu yadda zai shirye da shi shi kuma shirya ko annabi ya zo ko manzo ya zo kullum muna faɗi cewa a ina hadina usulli min ma shakirin wa ibadahura shi annabin Allah idan ya zo ko manzo daki ne wanda yake rufe aka ba shi kidin shi ta wuta zai kuɗi shi kuma wannan mutumin da zai shirya yana taski an riga an rufe da sakata to don sakatar nan ba a buɗe ba ko mai kidin nan ya bude ba za ka shirya ba shi annabi Allah ko shi manzo Allah ko shi malami ko shi mai shiryarwa din nan ki yake da shi ta waje zai bude kwado mai ta waje idan ya bude kwado ta waje idan sakata da take ci ba bude ta waje mutum bai shi da ba man ya ni la ko mutan wa man yudil falan tajid lahu waliyan mushira wannan da kake ji shi da shi shine zai shirya wanda ko bai yi ne shirya ma bai shirya kuma yin da batun tamshi da ardi babu wani dabba da suke tafiya a kan kasa wala ɗayin ya tiru fi hawaii ko kuma tsuntsu da yake tashi a cikin iska bizana haini da duka bikinsa illa kuma mun amsa da zarkan al'ummatai ne irin fi tasiri kan iya wa rizkiya kamar da Allah baki ya shirya halittarsa sannan kuma ya shirya maka arzikin da ba wani ba alhayawana kuma kaga dabbobi ne da duniya cikin duniya in ma suna tafiya ne kuma shi ne duk al'arfi kuma yana takawa kan kasan nan ne wa kullum ya duk al'arfi kowa jinsu jawabi wasu suna tsammani an ce dabba ana nufin tinkiya ko rago ko abuya ko saniya alƙur'ani cewa yi wa ma min dabbatin bi ardi illa allah yuswa wa ya lahu sadara wa musalla wa kullu bihi da gurbi malamin lafiya suka ce a madadin da dabba kullu ma ya dubbu ala al-ard duk abin da yake taka kasa domin ma muna cikin wannan sai dai mu a ce mana a mutane su kuma ta ce musu hayawana wasu ma ba su wani suna na daban amma duk abin da yake duk abin da yake taka wata da shi yake rufe da wannan saboda Allah ya yi ce ko tsuntsu ne ka gani yana tashi da wasu al'ummai ne al'ummatai ne irin ku Allah ya yi ya ambaci wannan ne domin a zama da mutane kusa su gane cewa su mala'iku da suke su ne la ya su ne Allah ma amaru mu yafaru da maganganu su ma suna cikin wasu al'ummatai ne amma da wa'ul ardi wa kullu ma yaqilu bi nawa'i wa kullu ummun asara dabbobi da mutane alwatai da ido kamar yadda muke gani muna da hayawanatun bari akwai dabbobin da suke cikin kogi irin su kifi irin su lori na ruwa da makamantansu akwai wata dabba kuma wadda ta fi ɗan adam ɗin ma girma amma ita ma dabba ce kuma ana ganin ya hore ɗan adam ita yana yin kana wanda take akwai da take tafiya a da ƙafafuwanta akwai da take tafiya da cikinta akwai da suke tafiya ne kamar yadda muke gani irin su macizai suna tafiya akan cikin su ne ko dabbobin da suke tafiya a kan kafafuwa guda hudu ko da yake tafiya a kan kafafuwa guda biyu da mu da da juna duka waɗannan suna cikin al'ummace ne wanda Allah ubangiji ya halitta domin su kasance abin jizina ne to idan mutum ya kasance yana cikin ruwa babu abin da zai gani sai dabbobin da suke cikin ruwa in ko kasance kana nan hawa inda muke kan nan kasa babu abin da za ka gani sai irin su tsuntsaye sai irin dabbobin da suke kan kasa shi abin da mutum zai gani duk abin da Allah ya fara ya halitta ne yana halittarsa ne domin ya kasance izina ne ya kasance kuma abin wa'azi ne abin da ke cikin kogi kullum kuma mun azara su wa dukan su alwaje ne da zan in Allah da bai azara sarar da Allah wanda ke ya tabbinin wannan halitta sannan kuma ya bata arzikinta wajeni a waliya da dukkan yanayin da suke ci Ali Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ali sallallahu alaihi wa sallam ya ce laula an kidama ummatun min al-umam la amartu bi kadriya walakin tul aswada min al-umma innahu shaytan ba da don karnuka su ma suna suna kuma na kasu kuma hamsa da kudin nan ba da na umarci mutane da kashe dukkan karen da suka gani amma ne yanzu ma kun ga baki daga cikin karnuka ku kashe domin shi bakin kare shi ɗan Allah ta baka wata ala ya ce dukkan hukumar hamsa da kudin in ma ka ga dabba ita ma al'umma ce ko dabbar nan ko misali irin shanu ne ko tumaki ne ko abubuwoyi ne ko tsuntsaye ne su ma kuma mun amsa da kuma shi nan suna da suka mutu don hadisi cewa ba da don su ma da umarce ne daga suna al'umma ba da na umarce a kashe amma ne duk yanzu duk da haka ma yanzu inu da kuka gaba ita yau kashe ne domin shi duk kare shi ɗan kamar irin hadisin da wannan ne wato shi tirmidhi ya rawaito wannan hadisin a cikin sunan dinsa laula anna al-islamu mutum min al-mu'min amartu bi kadhi yaqulu faqtulu wa kullu aswadin yana cikin sunan tirmizi cikin kitabun haka da fawai a cikin hadisi wanda yake na shafi 1406 a cikin sashen hadisin da tirmizi ya rawaito na in ka ta ayi ne wakar na bin islami mai shi Allah ta wata ala ce babu abin da muka rage ko muka bari ba mu kare su wannan littafin ba na sannan Allah subhanahu wataala zai tashe ku ne zuwa gare shi gaba ki dai gobe a ranar kiyama ita magana na cewa ma kamar da take tabi mushe din nan tana da rubutu da yawa amma ina da zamu kwana a nan Allah mun ya kai mu gobe sai mu tsara daga nan cewa abin da kake nema yana cikin alqur'ani kuma yana Allah ya fasa ya faɗi cewa hatta linzamin doki na kuma kuma na zai fata zanga musu da alqur'ani saboda komai yana ci saboda haka babu abin da bai sa Qur'ani wata rana ne sallallahu alaihi wasallam ya safai kutuba a Madina tun daga sallar asuba yana kutuba bai daina kutuba ba a za a ce aka saki kira sallah ga yawon sallah da asa ta yaka kuma har magariba sabai suka tafi sallallahu alaihi wasallam ranar ya gaya mana maka da wasu da kuma ya gaya mana duk abin da ya kasance da abin da zai kasance ya ce wannan sahabin da ya rawaito na hadisi mai tsaye wanda ya ji ya rike wanda bai ji ba bai rike ba saboda komai da komai a sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana abin da ke cikin Qur'anin nan saboda haka ake tambayar sahabbai suke ba da labari fassarar ayoyi na surori fassarar ayoyi na cikin Qur'ani kamar yadda kullum muka sani fassarar ayoyi ana samun sa ne a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fassara din daga wurin sa take zuwa da fassarar da sahabbai suka yi da kuma irin abubuwan da malamai suka yi tiyani cewa man istahada fa asaba fa lahu ajrani wa man istahada fata bayan ajirun wahidu idan mutum istihadi ya samu ya dace zai samu lada guda biyu idan istihadi bai dace ba za a bashi lada guda daya abin da kuma ije dai ta abin da zai ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah abin da ya zai mana za mu tsaya karatu mu a nan Allah abin da ya kuma gobe za mu ga ya kama da fata. بسم الله الرحمن الرحيم آمين علم محمد القرآن العظيم